Jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da za mu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإئتكاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات amma ba ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna nan a cikin bayani kan sha'anin waliyai masoya Allah kuma makusantansa mun ambaci sahu-sahu ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a tawaga-tawaga ɗabaka-ɗabaka na waliyai wannan duka sharan fage muke yi domin manufarmu kaiwa inda shugabansu baki ɗaya yake To a cikin wannan ɗabaƙa ko kuma ɗabaƙoƙi na su waliyan Allah tabaraka ta'ala akwai waɗansu waliyai ba su da adadi a kowane zamani suna nan suna ƙaruwa kuma suna iya raguwa sannan akwai maza a cikinsu akwai mata akwai manya cikinsu akwai yara akwai malamai akwai kuma marasa ilimi ɗin ana kiransu as-siddiquna waɗannan waliyai wata tawaga ce daga cikin manya-manyan bayin Allah a kabirin mu'minin. Ayatu a Ƙur'ani ita ce wallazi na amanu billahi wa rusulihi ula'ika musiddiqun.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ودنا وليي su ne muminai kuma siddiƙai akwai mata a cikinsu mahaifiyar annabi isa alayhi salatu wassalam sai da maryam siddiƙa ce mahaifiyar annabi musa alayhi salam ita ma siddiƙiya ce sai da khadija siddiƙiya ce ummahatul mu'minina siddiƙai ne sai da fadimatu zahra alayhi salam ita kadai ce gausiya a cikinsu saboda ba ta yin haida ta ɗauki nauyin ƙudbaniya a cikin waliyai ɗin nan a kowane zamani addinin musulunci baya rufunta daga barinsu kuma kowa in yi ƙoƙari yana iya tsintar kansa a cikinsu ba sai yana ɗariƙa ko yana izala ko yana shi'a in dai musulmi ne mumini kuma ya kyautata aiki ya so annabi sallallahu alaihi sallama ya so iyalan gidansa ya so sahabbansa ya kula da haƙƙin Allah ya kiyaye cin zarafin wani bawan Allah daga cikin musulmi ya girmama iyayensa ya kiyaye doka ya iya samun kansa a ciki. To a cikin waɗannan waliyai akwai waɗanda ake kiran su almuslimuna, almuslimuna. akwai maza a cikinsu akwai mata don Allah da ya tashi ambatan su ya wal muslimuna wal muslimati saboda haka idan bawa ya cika dukkan abin da ya zame masa dole a cikin addinin musulunci ya cika sharuɗan musuluncin da shika-shikan musuluncin kuma sannan ‘yan uwansa musulmi suka aminta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa to ya shiga cikin waɗannan mutane. Ya zo a hadisi, manzalla sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana musulunci ba yawan sallah bane kurum, ba yawan azumi bane ba zakka ko hajji bane kurum. A'a, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ba kowa ake kira musulmi ba. In kana so ka san musulmi shine wanda ‘yan uwansa musulmi suka aminta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa waɗannan bayin Allah waliyai musulmi su kuma ayatu a Qur'ani ita ce wa man yuslim wajahu ila Allah bismillahir rahmanir rahim wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan ‘yan uwa musulmi daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗansu kuma su ma ba su da adadi, a kowane zamani ana samun su birjik, akwai maza akwai mata, ana kiransu almu'minuna. Shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi ambatansu sai ce wal mu'minuna wal mu'minati shi mumini shine wanda zancensa da aikinsa yayi daidai da abin da ya kudirce a cikin zancen da aikin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mumini shine wanda ya amintar da mutane akan dukiyoyinsu da rayukansu ba zai taba musu dukiya ba ba zai taɓa rayukansu ba, ba zai ci mutuncinsu ba, wannan shi ake kira mumini. A wata riwaya kuma, manzala sallallahu ya ce, mumini shi ne wanda ya amintar da makwabcinsa daga barin zaluncinsa, wanda ba zai taɓa cutar da makwabcinsa ba. Kaga a nan za ka gane bambancin da ke tsakanin musulmi da kuma mumini. Shi musulmi, manzala sallallahu alaihi ya ce, al-muslimu man salimal muslimuna, min lisanihi wa yadihi. shi musulmi shi ne wanda musulmi ‘yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa, shi ko mumini sai annabi ce al'mu'minu man ammana hunnasu ala amwalihim wa anfusihim al'mu'minu man ammana jaruhu ba wa'iƙahu, mumini shi ba musulmi kawai ba, aka keɓance shi, shi musulmi an ce kar ya cuci musulmi, kar ya zagi musulmi, kada ya cuci musulmi da hannu, kada ya cuci musulmi da harshe. kaga watakila kenan ya iya cutan wanda ba musulmi ba amma shi mumini annasu annabi ya ce mutane gaba ɗaya sannan makwabci ba a ce makwabcin musulmi ko ba musulmi ba saboda ka duk mutumin da ya amintar da mutane baki ɗayansu da musulmansu da kafiransu ya zama bai taɓa dukiyarsu bai taɓa rayukansu to wannan mumini ne sannan wanda baya cin zarafin makwabcinsa baya cutar da shi shi ma wannan mumini ne saboda haka ayatu a Qur'ani ita ce innal ladzina amanu wa amilus salihati sai ja'alu lahumur rahmanu wudda
bismillahir rahmanir rahim innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sadaqallahu alazim
sadaqallahu alazim To sannan ‘yan uwa musulmi a cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala, akwai waɗanda kuma ake kiransu alƙanituna. Alƙanitunan nan su ma akwai maza akwai mata ba su da adadi a kowane zamani suna nan, ayatsu a ƙur'ani ita ce wa ƙumu lillahi ƙanitina.
Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم sannan bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su ma suna nan da yawa maza da mata a kowane zamani akwai su ana kiransu as-sadiquna ayatu a qur'ani ita ce rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan ‘yan uwa musulmi a cikin waliya akwai waɗansu ma'abota haƙuri su kuma su ma suna nan birjik a kowane zamani ba a rasa su su ma maza da mata ne kuma waliyan Allah ne tabaraka ta'ala ana kiransu as-sabiruna ayatu alqur'ani inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab
bismillahir rahmanir rahim قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم
صدق الله العظيم يا مسلمي wato in mun ce za mu tafi a haka to lokacin ma ba zai ishe mu ba kuma watan gaba ɗaya ya ƙare muna ambato sahu-sahu na al'umman musulmi inda za ka tsaya ka saurara da kyau ka bi ƙarshe kai ma sai ka tsinci kanka a cikinsu ashe inkarin waliyai ko zaginsu ba na musulmi ba ne saboda kowane musulmi yana ciki sai dai ɗabaƙa ɗabaƙa ne sahu-sahu daraja daraja makami makami kar Allah ya baka abu kuma dan ya ba wani abin da ya fi naka ka zage shi kar kai wannan saboda haka a cikin waliyai akwai waɗanda ake kiran su alkhashi'una maza ne akwai walkhashi'ati mata ne akwai almutasaddiquna maza ne akwai almutasaddiqati mata ne akwai as-sa'imuna maza ne akwai as-sa'imati mata ne akwai alhafizina furujahum maza ne akwai alhafizati mata ne akwai az-zakirina Allah kaseeran maza ne akwai az-zakirati su kuma mata ne saboda haka aya ce guda Allah tabaraka taala ya ambato su baki daya tun daga innal muslimina wal muslimati بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم تباين ودنن واتو سهون وليي akwai kuma wata bataliyar da take biyo bayan su amma wannan mafi yawancin su mata ne mata ne kuma waliyai ne bayin Allah ne har ma ana kiransu ahbabullahi masoyan Allah ayatu alqur'ani inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah tabaaraka ta'ala ya jiro su saboda ka mata sai su himma da yawa mata an ce waliyai sai su dauka maza ne kurum su ma suna da kaso mai girma a ciki domin an yi mata da yawa waɗanda suke manya-manyan waliyai siddiƙai salihai bayin Allah tun daga kan التوابين والمتطهرين والحامدون السائحون الراكعون والساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الله تبارك وتعالى دك يا أمبتشيسو غبا دينسو أشكين القرآن مبواي بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم sadaqallahu alazim to bayan wannan bataliya kuma akwai wata tawaga ta waliyan Allah akwai maza a ciki akwai mata waɗanda Allah ya ba su rinjaye akan makiyansu ba mai iya rigima da su yayi nasara su kuma ana kiran su jundullahi wata bataliya ce ta waliyai akwai maza akwai mata a ciki ayatu a Qur'ani ita ce wa inna jundana lahumul galibuna bayan waɗannan kuma akwai wata bataliyar da take biye da su ta waliyan Allah akwai maza akwai mata a ciki ba su da adadi a kowane zamani su kuma ana kiransu al'awwabuna su kuma ayarsu a Qur'ani fa innahu kana lil awwabina gafura بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا صدق الله العظيم sadaqallahu alazim to bayan waɗannan jundullahi din kuma akwai waɗansu bayan al'awwabuna din kuma akwai waɗansu su kuma wata bataliya ce ana kiransu almunibuna akwai mazaje akwai mata ba su da adadi a kowane zamani akwai su ayatu alqur'ani ita ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim to ƴan uwa musulmi bayan waɗannan almunibuna akwai wata bataliya a bayansu su kuma masu tsoron Allah ne akwai maza akwai mata ana kiransu alkhaifuna ba su da adadi a kowane zamani suna nan suna raguwa suna iya karuwa ayatu alqur'ani ita ce yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun to bayan wannan bataliya kuma ta waliyai akwai waɗansu su kuma arifai ne wasilai ana kiransu alwasiluna waliyai ne ayatu a cikin alqur'ani ita ce wallazina yasiluna ma amara Allah bi an yusala بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم sadaqallahu alazim to wannan tawaga ko wannan bataliya ta waliyan Allah a rufai wasilai wato akwai maza a ciki akwai mata a ciki a Sheikh Ibrahim Yas Al-Kaulahi As-Singali Allah ya kara mar yadda yana waƙe wannan sahu ina godewa Allah tabaraka ta'ala da ya sa mafi yawancin wannan tawaga suke cikin almajiransa yana cewa wai usulu jami'il masikina bihabliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تراقينا إلى ما تخصصا
وصول جميع الماسكين بهولها تحققه من لم يكذب بربها وصول جميع الماسكين بهوليا تحققه من لم يكذب بهوليا وجو بفياف في المعارف لم ترم فقد كسر الأطاب عن درك شاويا بفضل إله الناس جل جلاله وهب برسول الله لا نبيا هلبت يمينا إنني لا يهبني سوى أسعد والأكس فيها لبكديا وقد علم الأقوام أني خديمه فوصل حبيب الله يلفى بوزليا وما قلت قولي شادها متوجها وما مسني سكر يغيب أقليا وإن هدوء للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخديا وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سرا لا يباو لغيريا وذا كله من بسيد مرسل عليه صلاة الله والتل شعنيا تنولته حتى تهيرت إنما جلال رسول الله هير فيا إفادته منه إليه مهبة وسبحان رب ذكروه تجليا ومن سر هذا مت شوقا ومهرما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا فمن لي بواصل للحبيب وليتني أجاوره في آلتيه تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين قبيليا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج المهبة قبليا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج المهبة قبليا
haka qadrihi wa miqdari al-azim saboda haka wannan baituka da aka ji baituka ne na godiya ga Allah tabaraka ta'ala a cikin baiwa da ya masa kuma da kuma irin baiwar da yawa mabiyansa da almajiransa to yan uwa ya kamata mu dakatar da maganan da'irorin waliyai anan ya kamata mu shiga kuma cikin cikamakin su tunda mun yi magana akan kudubai mun zo mun yi magana akan al-imamani waɗannan waliyan guda biyu na dama da hagun gausi har mun yi magana a kan cewa wali na farko wanda yake daman gausi a kowane zamani sunansa Abdul Rabbi wanda yake hagun gausi sunansa Abdul Maliki shi kuma gausi sunansa Abdullahi to yau kuma ya kamata mu magana akan shi cikamakin waliyai gaba ɗaya ya yake kuma wane ne ’yan uwa musulmi wato shi cikamakin waliyai guda biyu ne cikamakin waliyai guda biyu ne na farko shine annabi isa alaihi salatu wassalam idan annabi isa ya bayyana to ba za a ƙara yin wani wali sabo ba sai dai tsofaffin su ta mutuwa kuma daga kansa an gama walitta annabi isa alaihi salam idan ya bayyana ba za a ƙara haihuwar wani wali ba duk wanda za a haifa sai dai mutumin banza kurum sai a shirarai amma daga kansa waliyai sun ƙare shine zai cika walittaka gaba ɗayanta daga kansa ba wani waliyi amma shi wancan waliyin ɗayan ana kiransa alhatimul muhammadi shi idan ya bayyana ba wai waliyi bane ba za a sake yi ba a'a waliyin da zai bayyana akan kadamin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma har ya bayyana da zuhuri irin nasa ya zo da ɗariƙa irin tasa duniya ta sallama masa yadda ta sallama masa ba za a ƙara yin wannan ba wa huwa wahidul lafi kulli zamanin وهو واحد في العالم يختم الله بالولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه shine zaka ji Maulana Sheikh Abubakar mijin yawa lokacin da ya tashi zano waliyan nan wato al-imamani din nan da su autadu da su abdalu yake cewa minhumul a'immatu sufatu faqad tazakkat lahumus sifatu wa minhumul autadu fi kulli zaman arba'atun hazu maqamal ihsan wa minhumul abdalu sab'atun fala زيد ولا نقص لعدهم جلا والنقباء منهم إثنا عشرة أدى البروج فيد برهم جرى والنجباء منهم ثمانية أهوالهم زكت بخير وافية ثم الهواريون منهم واحد في كل وقت ارتباه الواحد والرجبيون أربعون نفسا في كل أسر فضلهم تأسسا سيتي ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له الألي فلا يكون في المحمديين أكمل منه هكذا روينا daga cikin da'irorin waliye akwai wani ƙwaya ɗaya ƙwaya ɗaya ne ba amma ba kaman gausi ba fa gausi ƙwaya ɗaya ne duk zamani amma alkhatmul muhammadi shi ƙwaya ɗaya ne tun daga farkon duniya har ta ƙari ba wai duk zamani duk bayan shekara ɗari ba a'a shi tun daga farkon duniya har israfil ya busa ƙaho ƙwaya ɗaya ne a kamala a wasafan lahul ali ubangiji madaukaki ya cika sifofinsa fala yakunu fil muhammadiyyin akmalu minhu haka za rubina in ka tara waliyai muhammadawa wato abutadu abdalu nujaba'u nuqaba'u mafatihul kunuzi da sauran agawasai ba za ka taba samun mafi cikarsa ba saboda gausi duk bayan shekara ɗari ana samu amma shi sai an tara agawasan duka to shi kuma shine cikamaki shine shugabansu duka La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah لا إله إلا الله الله الله ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له الألي ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له الألي ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له الألي فلا يكون في المحمدين أكمل منه هكذا روينا فلا يكون في المحمدين أكمل منه هكذا روينا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله to ƴan uwa musulmi wannan makami na cikamakin walittaka da yawa manya-manyan bujuman sadaukan kuduban waliyai sun yi da'awarsa da yawa wasu sun yi da'awa daga baya suka janye wasu kuma almajiransu ne suke cewa su ne akwai bambanci martaba irin wannan ta wilaya wasu su nuna ka su ce kai ne mai matsayi kaza da kuma wanda zai fito ya ce ni ne mai matsayi kaza masu matsayin suna ji su shiru akwai bambanci shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin ba wani bane yayi zato ko ya rubuta ko ya faɗa a shine yace ni ne cikamakin walitta kuma waliyan suna ji saboda haka manya-manyan kudubai da agawasai da jami'ai da sadaukai a cikin makamin walittaka sun yi da'awar wannan makami kamar dai si da abdulkadir jailani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin kamar ibn arabi muhyiddini shekul akbari alhatimi Allah ya kara mar yadda kamar as-sayyidi ash-sheikh muhammadu wafa Allah ya kara mar yadda kamar sayyidi Ahmad rufai Allah ya ƙara mar yadda kamar sayyidi Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli Allah ya ƙara mar yadda kamar Safiyuddin al-Qashashi Allah ya ƙara mar yadda kamar sayyidi Ahmad sarhandi an-Naqshbandi Allah ya ƙara mar yadda kamar sayyidi Abdulgani Nabulsi Allah ya ƙara mar yadda kamar sayyidi Maira Gini mai ɗariƙar Khatimiyya shi sunan ɗariƙar sama kenan ɗariƙatul Khatimiyya Allah ya ƙara mar yadda kamar sayyidi Muhammad bin Abdulkabir al-Kattani al-Maghribi Allah ya ƙara mar yadda kamar Madi Abul Azaimul Misri Allah ya ƙara mar yadda da wasu banda waɗannan daga cikin bujuman sadaukan kudubai sun yi da'awar makamin khatmiyya amma wanda ya fi shahara a ciki akan da'awar wannan makami shine Ashekul Akbari Muhiddini Ibn Arabi Al-Hatimi Allah ya ƙara mar yadda shine wanda ya kai wani irin matsayi sama da matsayin ba wani makami a wilaya sai ya zaci wannan ne makamin khatmiyya wanda ake dangantawa Maulana Sheikh Ahmad Tijani zilkurbi wata dani sakanallahu min faidi madadi bi azamil awani sai ya cika da farin ciki ya cika da murna da annashwa har ma yi waɗansu baituka domin godiya ga Allah tabaraka ta'ala yana cewa bina khatamallahu alwilayata fantahad ilayna fala khatmun yakunu laha ba'di siwa alkhatim al'ala allazi amma khatmuhu نبي الهدى عيسى الذي جاء من بعدي وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي abin da ya faɗa kenan da mu Allah ya cika walittaka saboda haka daga gare mu kallo ya ƙare babu wani cikamaki da zai zo bayana banda cikamakin nan madaukaki wanda cikamakin sa ya cika khatimiyarsa ta game kowa da kowa shine annabin shari'a Isa wanda zai zo bayana yace babu wani wali da ya rabauta da khatimiya muhammadiyya wato cikamaki na al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda zai cika walittakar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'ummarsa kab babu da kuma ilimin sanin wannan makami na khatmiya sai ni ni kadai to yana cikin wannan farin ciki da wannan maganganu da waɗannan baituka sai ya ji hatifi yana cewa da shi laisa laka ma zananta wa tamannaita wa inna ma huwa li waliyin fi akhiriz zamani laisa waliyun akramu ala Allah minhu abin da kake zato hatimi ba naka bane abin da kake kwaɗayin nan bai tabbata a hannunka ba ka sani rabo ne Allah ya riga ya ba da shi a hannun wani wali da zai zo ƙarshen zamani babu wani wali mafi girma bisa Allah da ya kai shi to daga nan ibnu arabi hatimi sai ya saranda ya daga hannun shi yace sallamtul umura ila khaliqiha wa mukawwinaha wa laqad dala ma jultu bi basirati fil guyubi لأطلع عليه وعلى مقامه واسمه واسم بلده ومكانه وكيف حاله فما أدلعني الله تعالى على شيء من ذلك ولا شممت له رائحة أصلا yace ina jin wannan sai na sallama wa Allah lamarinsa ya zuwa ga halittarsa kasantattunsa bayan na ji wannan jawabi na dade ina kewayawa ina walƙata idanuwa na a cikin asirin gaibi ko Allah zai tsinka yadda ni a bisa wannan wali alkhatmul muhammadi Allah ya nuna min koda makaminsa ko kuma sunansa ko da sunan garinsa ko kuma inda yake a zaune kuma ina so Allah ya nuna min halinsa amma Allah bai tsinka da ni a bisa komai na daga wannan wali ba kai ko kamshin sama ban ji ba to ana nan ka san Allah maji roƙon bawa ibn arabi yana nan yana roƙon Allah yana nan yana roƙon Allah har Allah tabaraka taala ya amsa addu'arsa yana amsa masa addu'a sai yaye masa hijabi, sai Allah ya nuna mai mai wannan makami, da Allah ya nuna masa kuma ya gani bai ɓoye ba, sai da ya yi bayani, yi wa mutane bayani a cikin littafinsa, Futuhatul Makkiya yake cewa wa ƙadista ma'atu bihi, haƙiƙa na haɗu da wannan wali, wato shi alhatamul Muhammadi ɗin nan, ƙadista ma'atu bihi, na haɗu da shi. ورأيت العلامة التي أخفاها الله تعالى فيه عن عيون عباده naga wannan alamar da Allah yake boye ta a cikin wannan khatamu daga barin idanuwan bayinsa wa kashafa hali bi madinati fas wa kashafa hali bi madinati fas wa kashafa hali bi madinati fas wannan wali Allah ta'ala ya fito min da shi daga gaibi mun haɗu da shi ya nuna min shi sai da ya yaye min hatimin da yake ɗauke da shi a birnin Fas hatta ra'aitu khatimar wilayatul muhammadiyyati minhu har sai da naga tambarin walittaka ta annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a kafadarsa wa ra'aituhu kuma abin da Allah ya nuna min a kansa na gan shi muftalan bil inkari alaihi mutum ne da Allah yake jarabarsa da tsananin musu da inkari da jayayya a kan shi fi ma ya tahaqqaqu bihi fi sirrihi min al-ulumir rabbaniyya ba haka kawai ake inkarinsa ba saboda abin da ya tabbata a kai wanda Allah yake bance shi da shi na asirinsa na daga ilimman sanin Allah wannan ilimman da Allah ya bashi shi yake janyo mai tarin makiya suke inkarinsa sannan kuma shi Muhyiddin bin al-Arabi al-Hatimi Allah ya kara mar yadda yana wasu maganganu daban a cikin maganganun al-Hakim tirmizi shi al-Hakim tirmizi din nan shine farkon wanda ya fara maganan wannan makami a cikin waliyi a duniya duka akwai wasu tambayoyi da yi guda ɗari da hamsin da biyar ya ce babu wanda zai amsa su sai wannan wali alhatmul muhammadi to shi ibn arabi yana ba da amsa a cikin tambaya ta goma sha uku sai ya ce fa'in ƙulta wa manin lazi istahakka an ya kuna khatimal auliya'i kama istahakka muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatiman nubuwati ƙulna fil jawabi alhatmu khatmani yace idan kai alhakimu tirmizi kai tambaya kace wane ne wanda ya cancanta ya kasance shine cikamakin waliyan Allah kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya cancanci ya zama shine cikamakin annabawan Allah to idan zamu baka amsa sai mu ce maka ka sani alkhatmu khatmani cikamakin waliyai guda biyu ne khatmun cikamaki na farko yahtimu Allahu bil wilayati al mutlaqata shine wanda Allah zai cika walittaka sakakkiya gaba ɗayanta da shi wa khatmun cikamaki na biyu yaktimullahu bihil wilayatul muhammadiyata Allah ta'ala zai cika walittaka ƙayyadaddiya ta al'ummar annabi Muhammadu da shi shi wancan na farko wilaya mutlaka duk wanda aka ce ma wali daga kan shi ba za a sake yi ba shi kuma wannan duk wani wanda zai zama ya iya karɓan ilimi daga ruhin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ya iya juya halittar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda mai waina take juya masa a cikin tanda kuma ya zo da buwaya wadda duniya za ta kalle shi har ta sallama masa ta miƙa masa wuya daga gare shi an ƙari sai ya ce to fa amma khatmul wilayati alal idlaqi shi wancan waliyin wanda daga kansa ba za a ƙara yin wani waliyi ba fa huwa Isa alaihi salam shi ne annabi Isa alaihi salam فهو الولي بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمة شيني ولي wanda yake dauke da annabta mutlaka a cikin zamanin wannan al'umma wa qad hila bainahu wa bain nubuwwati at-tashri'i war risalati hakika an kare shi an masa iyaka tsakaninsa da tsakanin annabta ta shari'a da kuma manzanci fa yanzu fi akhiriz zamani warisan khatiman la waliya ba'dahu nubuwatan mutlaqatan saboda haka zai sako ƙarshen zamani magaji cikamaki babu wani wali da zai bayyana bayansa ba za a ƙara haihuwar wali ba in ya zo kuma yana ɗauke da annabta alhali annabi ne amma idan zai dawo zai dawo ne a wali kama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimun nubuwati kamar yadda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabta la nubuwata tashri'in ba'dahu babu annabta da za ta kawo halal da haramu ta kawo ta jinda dokoki daga Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan wa in kana ba'dahu mislu Isa min ulil azmi ko da ya kasance bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai annabi da zai zo misalin annabi Isa kuma daga cikin ulul azmi min ar-rusuli wa khawasul anbiya'i yana daga cikin manzani kuma yana daga cikin kebantattun annabawa walakin zala hukmuhu min hazal maqami li hukmi zamani alaihi allazi huwa li ghairihi sai dai hukunci akan wannan maqami na annabtarsa da manzancinsa ya kau ya gushe saboda hukuncin zamani da ya hukunta a kansa domin zamanin ba nashi bane na waninsa ne so ko da ya dawo ba zai motsi da tambarin annabta ba da na walittaka zai amma su kansu waliyan sun san annabi ne amma ba da annabta zai motsi ba saboda ka fa yanzu waliyan zanubu watin mutlaqatin zai sauka ma'abocin annabta mutlaqa tashrukuhu fi hal awliya'ul muhammadiyun waliyai Muhammadawa na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za su rika yin musharaka da shi a cikin ayyukansa wa huwa minna saboda haka shi annabi Isa yana cikin mu ne wa huwa sayyiduna shine shugaban mu fa kana awwala hadha al-amri nabiyyun wa huwa Adam wa akhiruhu nabiyyun wa huwa Isa farkon wannan al'amari annabi ne ya bude shi shine annabi Adam alayhi salam sannan ƙarshen sa annabi ne zai kulle shi shine annabi Isa ala nabina alayhi salatu wassalam a ani nubuwatal iktisasi fa yakunu lahu yawmal qiyamati hasharani hasharun ma'ana wa hasharun ma'ar rusuli wato annabta ta keɓantar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ranar alkiyama zai tashi ne da makamai guda biyu zai tashi tare da mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zai tashi tare da manzannin Allah ɗan uwansa ala nabina wa alaihi salatu wassalam shine zaka ji shehu shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa tamanna kalimullahi لو كان واحدا من أمة خير الخلق ذاك مقاله وإن جاء روح الله إيسى فإنه من أمته تهكي الفئال فئاله يصلي به المهدي يا فوز أمة يا أمهم داها وإيسى وآله عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنترقنا إلى ما تخصصا تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمة خير الخلق ذاك مقاله وإن جاروه الله إيسى فإنه من أمته تاتي الفئال فئاله يسلي به المهدي يا فوز أمتي يا أمهم آه وإيسى وآله
سوداك النبي إيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام shine cikamaki wanda daga kansa babu wani wali da za a ƙara haihuwarsa shi kuma shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin shine wanda zai cika wilaya khassa keɓantacciyar wilaya ba wani wali bayansa da zai ƙara zuwa da wata ɗariƙar da za ta amsu duk duniya a jita babu kuma wanda zai iya zuwa ya iya hukunta wujudu ya rika juya su kamar yadda mai masa take juya waina a cikin tanda babu daga kansa an ƙare ibnu arabi al-hatimi bai gushe ba yana bayani akan wannan makami har inda yake cewa wa amma khatmul wilayatul muhammadiyyati fa huwa li rajulin min al-arabi min akramiha aslan wa bad'an wa huwa fi zamanina al-yawma mawjudun urribtu bihi fi sanati khamsin وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي قد أخفاها الحق فيه عن عيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس yace bari in gaya maka kaga cikamakin walittaka ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ta kowa da kowa ba keɓantacciya wannan Allah ya keɓanci wani mutum daga larabawa yana daga mafi girman asali a cikin larabawa ɗin kuma yana nan a cikin wannan zamanin namu wato wannan haɗuwa ce barzakhiya domin tsakaninsa da Shaudiyani ya bar duniya sai bayan kusan shekara ɗari biyar da rasuwarsa sannan aka haifi Shaudiyani amma kaji yana cewa urriftu bihi an sanar da ni shi fi sanati hamsin wa tis'ina wa hamsin mi'atin a shekara ta ɗari biyar da tis'in da biyar bayan hijira wa ra'aytul alamata allati qad akfaha al-haqqu fihi naga alaman nan da Allah ta'ala ya ɓoye a cikin wannan waliyi an uyuni ibadihi daga barin idanuwan sauran bayi wa kashafa hali ni ko ya bude min ita na gani bi madinati fasin a cikin birnin fas inda shehu tijani hatta ra'aitu khatamal wilayati har sai da naga tambarin walittaka minhu a jikinsa wa hiya khatamun nubu'atil mutlaqati la ya'lamuha kasirun minan nasi ita ce tambarin annabta mutlaka ba kowa bane ya santa a cikin mutane وقد ابتلاه الله حقيقة وانا ولي الختم المحمدي الله يا جرب شيشي بأهل الإنكار كما أبو تامس دجايا عليه أكنسا دمي فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به أتكن أبن إتبت دشي ندق قسكيا دمعرفة أتكن سرنسا نعلم سنن الله وكما أن الله تعالى ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبوة التشريع kamar yadda ka san Allah tabaraka ta'ala ya cika annabta ta shari'a da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to haka nan kuma khatamallahu bil khatmil muhammadi al wilayata allati tahsulu min al irsil muhammadi wannan walittaka ya cika da wannan khatamu cikamaki na waliyai muhammadawa wadda take samuwa ta hanyar gadan annabi Muhammadu wato abin nufi da shi wannan al khatmul muhammadi bayan shi ba za ka samu wani wali wanda za a kira shi muhammadiyil makami ba cif cif cif cif sai dai za ka iya samun shi muhammadi nuhi muhammadi ibrahimi muhammadi musawi muhammadi isawi amma muhammadi zalla to daga kan shehu tijjani radiyallahu anhu ya riga ya ƙare ya riga ya cika wannan kujerar cif cif cif to shine shi ibnu arabi Allah ya ƙara mar yadda yake cewa to kamar yadda Allah ta'ala ya cika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabta ta tashri'i to haka nan ya cika wilaya ta al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan wali lallati tahsulu min sa'iril anbiya ba wai walittakar da take samuwa ta ga sauran annabawa ba wani walin ya samu wilayarsa za a kiran shi Yahyawiyil maqami wani Yunusiyil maqami wani Sulaimani wani Dawudawi ba wannan muke magana ba wannan Isa ne zai zo ya cika ta fa inna min al-awliya man yarisu Ibrahima a cikin waliya akwai wanda yake gadan annabi Ibrahim sai a ce mai Ibrahimiyil maqami wa Musa akwai wanda yake gadan annabi Musa sai a ce mai Musawiyil maqami wa Isa akwai wanda yake gadan annabi Isa sai a kira shi Isawiyil maqami fa haula yujaduna ba'da hadha al-khatm al-muhammadi to waɗannan koda shehu tijani yazo za a iya samun su suna nan su ana samun su wa ba'dahu bayan shehu tijani fala yujadu waliyun ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu wani wali kuma a kan zuciyar annai Muhammadu ba, sallallahu Alaihi wasallam wanda zuciyarsa take iya karɓan ilimin annai Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam. Ha za ma'ana khatimul wilayatul Muhammadiyya, wannan shine ma'anan cikamakin waliyai waɗanda suke Muhammadawa, a fahimci wannan da kyau. To, ‘yan uwa musulmi mu sani, wannan makami wato makamin khatimiyya, hakika da yawa jama'a da tawaga na manya-manyan bujiman sadaukan kudubai afradul kummalil wasilina da akabirul aqdabil kamilina duk mafi yawancin su sun yi da'awat a cikin su akwai wanda yayi da'awata a cikin su akwai wanda shi bai yi da'awata ba amma yayi maganarta har a ciki ma akwai wanda ya ware lokaci ya tsaya ya rubuta littafi musamman akan wannan katmiya sai dai bai fito da maganan a fili ba yayi maganganun ne ta hanyar ishara da ramzi ladihi sai wanda ya san zancen yake iya ganewa daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan makami khatmiya makamin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin akwai babban malamin nan masanin Allah wanda ake kiransa sayyidi Muhammad dan Aliyu dan Hassan dan Bishiru at-Tirmizi wanda aka fi sanin sa al-Hakim tirmizi ko kuma al-Imam al-Hafiz al-Hakim tirmizi Allah ya ƙara mar yadda yana daga cikin ma'abota ƙarni na uku da hudu bayan hijira ya zo a cikin ƙarni na tara wanda yake miladiya. Baban alhakimu Tirmizi yana daga cikin malaman hadisi wanda suka yi tafiya wuri-wuri domin neman ilimin hadisi ya shagaltu da ruwayar hadisi har ma ta kai Khadibul Bagadadi yana bayani akan mahaifin shi alhakimu Tirmizi. Ya yi bayani cewa ya taɓa zama a Bagadad, ya nemi ilimin hadisi. sannan shi kansa ɗansa alhakimu turmizi ɗin wato da yawa yakan rawaito hadisi daga wannan baba nashi kamar yadda in kana duba littattafansa na hadisi za ka dinga gani daga babansa ya rawaito daga babansa wani to haka nan mahaifiyar alhakimu turmizi ita ma tana daga cikin malaman hadisi ya rawaici hadisi daga mahaifiyar shi haka nan mahaifin mahaifiyarsa shi ma malamin hadisi ne saboda haka shi wannan wali ne tantagarya malami ne tsantsa babansa malami ne babarsa malama ce kakansa ma malami ne wali ne tantagarya yana daga cikin malaman karni na uku da na hudu bayan hijira to wannan babban bawan Allah alhakimu tirmizi malamai da yawa sun yabe shi daga cikin magabata kamar yadda sai di ashek abdurra'uf munawi ya kawo a cikin ta'arifi da shi a bayanin da ya cikin sharhinsa babba na jami'us sagir na al-imamu suyudi daga cikin irin yaban da malamai suke masa shine maganar Tajuddin ibn Adaillah Sakandari akan shi wannan Al-Hakim Tirmizi yace akwai manyan malamai na shehanne na guda biyu Abul Hasan Shazali da Abul Abbas Al-Mursi suna girmama Al-Hakim Tirmizi matuƙa suna girmama shi matuƙa duk sanda aka ambace shi suna girmama lamarinsa yana da matsayi a wurinsa har ma suna cewa shi wannan Al-Hakim Tirmizi yana daga cikin waliyan nan al-autadu guda hudu shi alhakimu tirmizi wali ne kuma yana daga cikin autadu sannan abil qasim al-kushairi shi ma ya yabe shi a cikin risalatul kushairiyya yake cewa huwa min kibari shiyuki shi alhakimu tirmizi yana daga cikin manya-manyan shehunnai ya tsawaita yabo a cikin alhakimu tirmizi da kuma yaban da malamai suka yi masa magabata saboda haka shi wannan babban malami babban bawan Allah babban wali alhakimu tirmizi shine farkon wanda ya fara nuna wa duniyar musulmi wannan makami na khatmiya a cikin malamai a cikin waliyai kuma yayi bayani har ma sai da ya rubuta tambayoyi wanda yake tambayoyi ne sanannu guda ɗari da hamsin da biyar ya ce la ya ariful jawaba an ha zahiran wa baɗinan illal khatimul akbaru wannan tambayoyi da na yi har duniya ta tashi babu wanda ya isa ya san amsoshinsu zahirinsu da baɗininsu sai cika maki mafi girma shine shehu tijjani radiyallahu anhu tambayoyi ne guda ɗari da hamsin da biyar wannan yana gwada cewa lallai alhakimu turmizi ya kogwantu ya cika cikinsa damdam da ulumul ladunniyatul wahabiyya da zauki cikakke kuma amma tare da wannan sai da aka kore shi daga garinsa tirmiza mutanen garin suka yi masa shaida da kafirci saboda sababin maganganu da suka gani a cikin littafinsa wanda ba su iya fahimtar ma'anan maganar ba ko ba a neme shi da ya jawabi a gane ba littattafai biyu yayi da khatmul auliya'i da kuma ilalu shari'a to kuma yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan makami khatmiya din nan wato a shekul akbar muhiddin bin al-arabi al-hatimi ya yi maganganu a cikin littafinsa fituwatul makkiya ba wuri guda ba ya yi maganganu a wurare daban-daban kai da ya ta kai ma ya ga abin ba zai ishe shi ba sai ya ware lokaci ya littafi mustaƙilli akan wannan khatmiya ya sa wa littafin suna an ƙa'a muguribin fi khatmil auliya wa shamsul magaribi sannan shi ibn al-arabi al-hatimi Allah ya ƙara mar yadda shi kansa ya yi da'awar maƙamu a farkon al'amarinsa har yana yin baituka yana cewa ana khatmul wilayati duna shakkin biwirsil hashimi ma'al masihi sannan bayan shi waɗansu waliyai da yawa su ma sun yi da'awar wannan makami daga cikin wanda ya magana akai akwai alqudbul kabir sayyidi ali ibn wafa yayi da'awar makamin wai na baban shi ne baban shi kuma gausi ne babba yana daga cikin buwayayyu a cikin makamin qudbaniya ya cika duniya ya makare ta ana kiransa sayyidi muhammadu wafa wanda yake cewa ana qudubul wujudi min ghairi shakkin wa imamul wara li ahli zamani wa zamani zamanu jam'in muhiin qattana hadihi wufudul maani in tanahal hijabu an aini kashfi shahada sirra ghaibuhu fi bayani fatarahil kauna an uyunika wa muhunu qudatal ghairi in aratta tarani to wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi maganganu akai sannan bayan nan akwai waɗanda suka yi littattafai kamar shi alhakimu tirmizi din ya yi littafi khatmul auliya'i kuma ya rubuta nawadirul usuli sannan shi muhiddin bin al-arabi al-hatimi ya yi littattafai da dama musamman anqa'u mughribin fi khatmul auliya'i wa shamsul magharibi ya rubuta mawaqi'in nujum ya rubuta hilyatul abdal ya rubuta fususul hikam ya rubuta manzilul qudbi wal imamaini ya rubuta al-futuhatul makkiyya musamman in ka shiga fituwatul makkiya juz'i na biyu zaka ga bayanin wannan khatmiya juz'i na uku zaka ga bayanin wannan khatmiya juz'i na hudu shi ma zaka ga wannan bayani a ciki sannan a cikin wanda suka yi littafi akan wannan makami akwai Ammarul Badilisi shi kuma yayi bayani a cikin littafin sa Bahajatu Da'ifa billahi al-Arifa sannan akwai Fargani yayi bayani a cikin muqaddimatu sannan akwai Kaisari shi kuma yayi bayani a cikin muqaddimarsa ta sharhin ta'iyatul kubra a farkon muqaddimarsa da yayi ta sharhin ta'iyatul kubra sannan akwai Haidar dan Aliyul Amulli shi ma yayi bayani a cikin littafin sa Nassun Nusus sannan akwai Sayyidi Abdul Karimul Jili shi kuma yayi bayani a cikin littafin sa Al-Insanul Kamil sannan akwai Sayyidi Abdul Wahhab Sha'rani shi kuma yayi bayani a cikin littafin sa Al-Yawaqit wal Jawahir fi bayani aqaidil akabir sannan akwai Sayyidi Abdullah ibn Mubarak shi kuma ya yi littafi a cikin littafinsa al'ibriz sannan akwai sai mustapha kamal sharif shi kuma ya yi bayani a cikin littafinsa madkhali fususul hikam sannan akwai sai muktarul kunti shi ma ya yi bayanin wannan makami a cikin littafinsa a ɗara'if wa tala'id sannan akwai jalaluddin suyudi shi ma ya yi bayanin wannan makami a cikin littafinsa alkhabaru dallu ala wujudil kudubi wal autadi wal nujaba'i wal abdal sannan akwai ibnu hajar al-haisami a cikin fatawi nashi na hadisai shi ma ya taɓa bayanin su a ciki sannan akwai asaidi al-harazim al-barrada al-maghribi al-fasi al-majirin shautijani radiyallahu anhu ya kawo bayanin wannan makami a cikin jawahirul ma'ani sannan akwai saidi muhammad al-mushri shi ma al-majirin shautijani ya kawo wannan bayani a cikin littafinsa al-jami'u limaftaraka sannan akwai al-sheikh umar bin sa'id al-futi shi ma almajirin shehu tijani radiyallahu anhu ya kawo wannan makami a cikin littafinsa arrimahu sannan akwai ashek muhammad bin al-arabi as-sa'ihi wato shi ma almajirin shehu tijani ya kawo wannan bayani a cikin littafinsa bugiyatul mustafidi sannan akwai saidi ahmad sukairij al-ayyashi shi ma almajirin shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya kawo wannan bayani na wannan makami na khatmiya a cikin littafinsa nahajul hidayati fi ma'anar khatmiya sannan akwai maulana shek alhaji ibrahim yes shi ma ya rubuta littafi musamman akan wannan makami ya sa wa littafin suna tambihul azkiyai fi kauni sheikh tijani khatimul awliyai saboda haka wannan shine takaitaccen bayani ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع لواقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin an saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijani kenan radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ka roƙi Rasul kakanka, ya